in ya zama sai kai ka danna live din nan
wanda zai zama na yin bayani shi ne a tsaye gonar da maulan mu sai da zuwan goshi wanda zai fassara matsayin ne basir da maulan mu sai da zuwan goshi wanda ba ku da nan da kuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إلى السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه وإن الله يهدي من يشاء ويهدي إليه من يناب ويقول الذين كفروا هل يريد أن مكة وأن يسبق على ذلك أن صلى الله عليه وسلم يسنى لولا أنزل عليه آية من ربه duk da wata samun annabi a nan garin Makka ba, amma muna jin labarin Yahudawa annabi Musa an ba shi sanda, kafin shi mutanen sha mutanen Yahudawa annabi sanda misali an ba shi karuwa, annabawa ana ba su mujizozi annabi Isa an ba shi tada mutunci da warkar da makaji da sauransu. Rabahu ina cikin ayatun da rasubai kuma shi ma ba za a saukar masa mu'jiza daga wajen ubangiji ba. To shi sharadin mu'jiza idan ta zai sai ta haddi ma annabi suka ce ya bayyana mu'jiza. Kafin a ce ya bayyana mu'jiza Allah ba lalle ya halaka su ba. Amma in suka ce mu'jiza ta aiki kira in ya bayyana za su mutunta a matsayin sharadi to in kwata bayyana da su sun ta fara da su annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya ga ayyuka in dai musa ta bayyana ba karfa ba su wanda na da sabon bayan nan ta ji an ce wa aqarwa fa qala fattahu fi dalikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru maqbul sun shi ma fir'auna da fakazzaba wa asa summa azzara yas'a فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله مكان الاخره والاولى to wannan yasa yake ke ne ya shi ma bari a kallon masa mujiza ba to kuma har yanzu kari inda ana mamaki za a yi mamaki ba a taɓa sanin abin mamaki ko da na kowane iyayen mujiza ba a taɓa mujizar da take da mamaki kamar mutum da buɗe ke da mutum kamar annabi Muhammad sannan sun a gaban da wani yanzu ayar Allah ya yi wata ayar al'adu wannan mutum na shi kansa suna inda akwai mujizar suna suna kira shi mutum ka ga annabi da idanka ka ce ayoyin ayoyin aya kake zama cewa Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne Allah ta ga annabi Muhammadu ba to wanda ya iya ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kawo masa da kujila sai da Allah ya sa walau anna walau anna nazzalna ilayhi al-malaikata wa qulna lahum mauta wa qulna عليه كل شيء جبلا ما كانوا يؤمنون الا ان شاء الله ولكن اكثرهم يجهلون فأتبع ثم ما يترمس وتولى الأرض أجرين من سنة محمد بيرتبع ثم ما يترمس جاري لمن من الله أرون من يكون راجوا والله إذا لم تزن فبكتير من كلمة من أيها ومن قدام كلمة من أيها da ba ka ce mana Allah ya zama wasu domin sai in Allah mun za mu aiki da ne Allah ya zo ya ruka mana cewa mun yi da shi mun yi da shi ya kafi saboda ban mamaki wa ka fadin la shahidan Muhammadu rasulullah da ila wasu da ayatu da rabbi kun tabi'u billah billah ya ajiyan ya sha yana shigar da wanda ya ga dama wa ya haɗi ilayhi man anab yana shigar da wanda ya ga dama الله يجري إليه من يشاء ويهدي إليه من ينير ويهدي إليه من أناب والبلدان بيداو على منيبين إليه والتهدي وأقيم الصلاة ولا تكونوا المشركين سلما على رسولكم ولم استدعوا على وأقيم إليه الله يسأل يا تسوية مقوة والله يقول لنا فلا أما وآتي من يشاء إلى سيدا يوم بلغا يشير بسيما أن يعمل الشيء داور الأمر
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة من الأنهار سورة من إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين سورة من سورة الذين آمنوا وتنم ولم الإيمان وتطمئن قلوبهم بذكر الله zubatar suke nutsuwa da zikirin Allah. Marmaratin na matsalolin zuciya yakan fara tun daga annabtu nawa. Zuciya in Allah tun tana kanta maka da san shiruwa ba tana annabtu amma wa ma'ulatu nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis-su' إلا ما رزقه wannan babu asara annabi Sulaiman ko da lamu ya ga mutum amma rasul bisu ne ne yawan umarni da mugu abu ba amiratun ba ma amma rasul ba ne umarni da bai ba ne yawan ta yi yawan ba da da aiki da mugu abu amma rasul bisu illa ma rai sai Allah ya tashi shiryar da bawa cikin nufurin al'amara da su a cikin Allah zai karɓi ba da ma yake da yaji ki dai man anaba to in ne da zaba cikin zuba ta masu umarni da mugun aikin nan waɗanda ya zaba ya juye da shi zuwa da rashi sai ki tashi sai zuciya ki tashi da annabtu amara da su ta zama annabtun lawama zuciya mai yawan zargin kanta da ganin laifin kanta da kanta to ya ta kai wannan matsayi na zargin kai da ganin laifin kai da ganin uzuri da farancin kai duk abin da ke yi ne suka da ya gaza a duk yadda yi ne suka da girman ka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa misalin mu'mini da kafiri mu'mini dan karamin laifin zai faru da shi sai ya gane shi kamar dutsen rubu kamar zai yi dutsen sa ba girman laifin da yake da wani shi kuma kawo ne laifin da ya yi na wanda ya shi gudu da wani gida da wani shida to idan zuciya ta zai kuma annan sun sauwa me yawan ganin laifin da kullum da ya yi kaɗi kenan shi kenan zai wani cewa Allah na kuma zai ƙarfi da yi wanda shi ta da kuma ya tsaye Allah ya ci ba, ya ci ba, ba sai da yin gari ba, sai da yin gari ba, sai da Ni ke kullum, kullum ke da zai zai abu da kyau ba, ni ke nan kullum ba zai gyara ba, ba shi ne da kan. To Allah ya ji ne da kuma da kuci. In bai yi haka ba, ko ya ma ne kusan da ne, ya buɗe mana kayan aiki da kusa. Sai ba za mu gana ta ba, sai ne da sauran. Duk yadda ba zai gana ta ba za ta ba. to amma in yana son su zai shi don tattakin da wannan ne ruka duk laifi da ya faru laifi lura da inda ne ta faru laifi an da ka san lura da yadda ake yana babu yanzu shi ne Allah Allah ake yana yi su ne in san yanta da girman Allah za a yi mai da mutum ba tare da Wani dai bawa ya ji girman Allah a zuci. Ya zama kullum gani ya ji ƙarfi kullum zargi ƙarfi ne. To zuciyar ta mai sarki har ta kai Allah ya rantsa ita. Kun taɓa tafiyar ta mu. Me yasa Allah ke rantsa da Allah da duniya ko Allah da tashiya ko Allah da rafiya ko Allah da narfiya sai annasul lawama saboda waɗannan har sun hauro ne Allah ba zai rufe da su ba zai faɗo da nan tsoron da nan daga ran da ta fara aiki ta fara ganin laifin girman laifin ta ya zaɓe ta to ta kai hanya ne mai sauran jijawa Ita Allah ke la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsin lawwamah. Bai kira la uqsimu bi nafsin lawwamah ko zaliya ko rariya ko wasiya ko zaliya a a nafsin lawama dan daga wanda ya kai mutum ne da sunan Allah to da wannan tawhidi ya wani jara ya wani saboda duk yadda ya kuma ma ba ta rabuwa da lauyin nafsi ba ta rabuwa da ganin laifin kai duk yadda ga wani a ce babban kwanci ko kuɗi nauyi to in ya kike da kanka ba haya da ruwa da ganin zai fi kansa da kanka har zai zai ma kanka to shi yasa Allah ya rantsa da da shi ake farawa da shi ake gaba shi a kansa da ruwa ana kallon da shi ne zaka ji annaba da rantsa da Allah ya yi annabi ya ce da duba yana yi da Allah mun ga da wannan ne inna rabbi yake da ne annabi malik rabbi rabbi innazni min ahad wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin kai iya inni da kai muku da wannan da wala wala da da da amma sai mun da fara sai da shi ba yanzu wani kaɗan da a tsaye da kuma mana da gobe tuna kurani da gobe a abuwa shi kaɗan wannan magana da yau da an ɗaya da inda wani da ta hadu inda yau amal da yau yi a cikin falalin alami mahalin da na gani inni a ayyukan da an tafi wani rujiyar sai ga suna zama zuwa kanar inni a kunzu an an alaka bayan da wani lafiyar wata an akwai da a hakan ma Allah ina neman irin gare ka in ƙara tambayan ka abin da mutum dama wani da mutum ya tsoro ya wani da mutum ji ya tambaya ina neman sai in ƙara tambayan ka da zai ƙara mata abin da ban sani ba. a yanzu ma Allah in ba ka ja ba ka mun kamar ba ma ba na yi tsada na ta har wani da ke tsoro duk da na hidima to kaga girman Allah ke to da annan sallallahu alaihi wasallam su turjin kanta ana ji sai to da jin kanta da shi sai da koma ji sai ta ji ta ji sai da rasul alladina amanu wa ta'minu qulubuhum billah wannan ne man ana ba su ai man ana ba su ne waɗanda suka yi nan waɗanda zuciyarsu ke natsuwa da gurin Allah ta'minu qulubuhum billah damun da ke nan ba a yi ne zikiri a zuciyar da in yi zikiri ta fito ta zama alhamdul mutmainna sai ya ji Allah na kiran ta ya ayyatu hannasul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya sirrin gaskiya wata ne da zikirin Allah saboda shi zikirin Allah shi ne kullum kofa da shi ake farawa da shi ake gaba da shi ake shiga mutunci da shi ake sankolo ba a wadata da barci har ranar fita daga duniya har ran da zai zo halin da za a mutu da zikin ake so a ci shi yasa manzon Allah suna yin magana da cikin da zikiri ke rasa bawa daga maratu tun daga farkon farawa har zuwa kadari a hadisin kursi sai na Abu Hurairah Allah shi kara masa yarda wanda Imam Bukhari ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah yana cewa ana inda zanni wa ana ma'ahu in zakarani faman zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شكرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي آتيته هدوا وغفا ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل الخير حتى أهبه فإذا أهببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها ولئن تعالني لأؤتينه ولئن تعالني لأؤيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن أعد نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وعلى عبده ساعته من كان الله كان من يسمي الله ni ina neman da bawa na rubuce kuma a cikin yake da ko ne da ko ba da yake da ko bambanci Allah shi Allah ko da mu na hajji ko in ka yi ba abu da zakwa in ka yi ba da zakwa in ka yi ba da shi abu da zakwa ga Allah ba da ba duk inda ka zo ba da Allah ma'ana da jami'a na Allah duk ta yin da kake yi da faru da kai to tabbas wanda kake inda ka wuce Allah a nan za ka samu wa ana ma'ahu in zakarani ina tare da shi in ya ambace ni ana da yi man zakarani ومن ذكرني في نفسه إن باوى أي أنباتي شيء كأي ذكرني في نفسه ما أنباتي بدلني شيء ومن ذكرني في ملأ إن أنباتي شيء ذكرتم في ملأ خير منه إلى أن بكرت في جماعة زن أن بكرت في جماعة ملائكة كثيرا وإن تقرب إلي شكرا إن دعوى لمن بالله بالله تقربت إليه الزراعة مثل ما تقول الشنجة في الجبل سفر عنه بلا قالوا وإن تقرب إلي الزراعة in ba wa in mutu da kusa da ni jirayin hija tagarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan fito da shi gwargwadon tsawon mutum ba ne ya dafiya wani hatsaniyan shi in ba wa ya zo mu yana tafi a sarki ne har ya zata zan zo masa a kusa a nan wato abin da ake nufi a nan in ba wa man ja a jirhan da kasu ka ga ba ku biyar ko falahu ashru amsaliha ka ga biyar in ba wa aiki da aiki guda ne ki Allah zai zai sami kaka zai wa kaga an rani guda Allah ya nuna ruwa jira da guda goma ko idan ya goma kuma ba jira da guda ko Allah zai nuna da shi kaga Allah ne zai ba da shi idan ya yi dari kuma ba zai samu minti dubu don ne kaga ya zo yana tafe an goma ba a gudu duk wannan ba wani nufin wani dukkan ku bane a'a wanda kawai kake sanin sai wato ma'ani ne wanda ake yi na matsayawa ta ɓangaren babashi da Allah a wajen yayi yana bayani ya ta ƙaure ya ce wa ma ta ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu min rabbihi bawa na zai taɓa matsayawa kuka da da wani abu da yake so kamar shayi nan wannan kuma da ban zangaci na jira ba da wanda ke suka tafi nan ba duk wanda ya zo na kuda bai rike ba na ban gayyace shi da idan ba wa ma ta karaba illa fi bi shay ahamdu ilayya min wa tarafa huwa in ya kika bar Allah ne sannan wa la yarza ya takarrabu ilayhi bin nawafil alkhair hatta yusra bawa ba zai bushe ne ga yana matsowa kuma da lafiya da alkhairi har su ne ne ba kuma kan soyayya da Allah ai da a bacci ya ba shi yanki ya ba shi kuri ya ba shi kuri hankali ya ba shi da ƙarfi na haɗa a duk da ya shi bai za a bacci kun ci san abin da yake ya sama wuri in za a ga yanka da yanzu ba da jinsa zai yanzu ba ne wa ban ba mu da jinsa da ga yanzu ba da ganin da nan ba dalilin da kan mutane amma Allah ya yi da ya yi da ya ita kuma da kuma mun sai ne yanzu da ya na ga da ya sannan wa yadda mutum da shi biya Allah ya san ya da hannun da bai ƙara da musa ba sai da kai ne Allah wa duk da kuma shi shi da na ga da da kuma bai ƙara da da da mutane sai su da ya sai Allah ba ya tafiya amma dai kan zama zuban bawa wani zai wani matsani fiye da sauran Allah ta yi ne wannan maganar lalla in sha Allah ni la udiyan nan la udiyan la udiyan an yi da kuma cikin wani ya ce ai ne yana da ismul ahsan yana da yankan wuka yana faɗi Allah ke karɓa ba a ga ne ba ba ba ma kana hadisin mulka ba ba hadisin da shi ne annabi ya tabbata da wannan hadisi wal in ta alai la udiyanna dukkan sunan Allah ba su ruwan amma shi ne in ya zo kiran kowane sunan da sunan ya mutu ba saboda wal in ta alai la udiyanna Allah ya rantsa da zaki ce wallahi ni ne da udiyanna ga mutum da hankali بارك والله نبشي ولكن انت هذا المؤمن سيد والله لتؤيزنه والله تهزج sai da Allah yana so ka nuna bawan din ya so wani bakani ne na yadda in ne ne ma sai Allah ya yi Allah ya tsare ana ji sai yake ke ba ma abin da ba na kada ba shi ne wannan an tura Allah da ya tsaye idza ja ajawa to amma kai wannan bawan wallahi in muke su zama gina shi da rai da wa ma tarabtu an shay'in ana fa'idu tarabtu an ajra bi 'abdi al-mu'min yaqrabu al-maut wa al-'adab duk wani da ake da ke mana da kanta da kafa ko mutunci ko kawai amma wannan bawan saboda soyayya da ya zaɓi Allah Allah ta bayar suka fahimta wannan in zai yi amma wannan ba wani zai ɗauka masa wala na ce zai kawo ni ina zai ɗauka masa shi zai zai zuwa ni ba ban zo ba ta da shi kuma ba ta ci yayi ka ga tun kawo ba kuma Allah ne amma ya ce ni ne ka da so ne ne ke yi ba ترددي أن أبدل في عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره من بين البشر وفي هذا أن تتبع idan idan Allah idan suna wani manzon Allah na nan bayan Allah ne wani shi gaban sai shan man ahabba illa Allah ahabba ma ayyuka wa man kariya illa Allah kariya Allah ayyuka Abu Hurairah ya yi wannan rabbi a lokacin da ya san shekara 50 da Marwa ko ne yana gurin da shi shi ya shi shi wannan yadda ne zai zuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya daga mu shi Allah ne yuhibbu Allah ba su da rai Allah ina son musadu kai ma ka san musadu mana shi ke nan sai da ka ga sai ka da yanzu yadda ke nan Allah ina son musadu ba ta yi ba to wannan shi ne imani wa tabbatin da wurin da zuciya ta da ke cikin alƙawarin Allah na tsari ya ayyuka hannu da ita ilimi ila da ki goma wa ubangiji radiyatan yanzu ta samu talabi ta sani daga annabi musulmin nan ta zama annabi rafiya rai da tura da duk abin da Allah ya Allah ya yi da wala lafi wa inda ku biye min al-qaw wa al-jinn wa nafsin min al-amwal wal amwal wal thamarat wa kulli shay'in التي لا تنفذ قال إنا لله وإنا إليه ليس عند حواسب لغير وحول تنزل tun wannan ran tana hakuri da hukuncin Allah an ya tashi daga hukumi har ya zama abin ma ya mata daidai ba da yawa Allah ba ita ma ya mata ita ne da wani Allah ya zama mai malaka ne Islam wanda abin da na bashi da wani ne لنا فرق إذا كانت الأرزاق المالية الملك مبنية في ما يكون ولا ومالك ما يكون ومالك يجي إن دي أبدا بدليل الله مما نكون شبكيته to Allah ni kan abin da zai sa farin ciki da wani ne farko da kun na yarda to kaga annasu rafiya amma ta an taɓa samun في زمن شعبان وكفر الله فيها راجعة الأدوية بقبل أبدي بين الزمن والزمن تلاتي و تلاتي أبو وتتلاتي أهبك بين هب الهوى وهب لأنك أهل الإزالة تجي الله أنا سبب سوء sai da cewa kai ne mai goya dukkan akwai kai ne a wuri ke samun kai a sona wanda su ne su jima na akwai kuma son zuciya yadda ɗan giya ke son kwallon ruwa wallahi ta kake a wuri ta ga ɗan giya ba yana son giya don da Allah ya zama da ko don ladan ki ko don ya ai ba ta kawai ne da ta yi mana aiki da wata giya don kawai da ya yi ta kawai da ya yi ba wani da ba da kuma Allah shaida ne yana so a yi ne ba soyayya ce ba wani da ba ko da ne ba ne din dan jiya ko dan yi ai ba ya aiki su ko soyayya ce ta zuciya da ba suna idan ajiya bane ba suna ba ina ba aiki su ba ce amma ba ya aiki ba suna idan wani su ne to shi da suka ƙoƙarin buka hujjar da zubbar hawa son zuciyar ma Allah yake rike su abin da zuciya na ina son zuciyar Allah ne ke yake wa hukun li annaka ahadun zat to wannan wato a shi ne irin wannan yarda makamin ya zo wato ya zama duk abin da Allah ya ji yake kamar da shawarar mu akan abin to wannan ya kai wannan makami to shi ke kuma ya zama wato Allah sai ya zama shi ma sai Allah ya kare shi saboda Abdullahi bin Jinsur Allah ya yarda da Allah sai Allah ya kare shi sai ya yarda da Allah sai Allah ya kare shi sai zama nafsin marfiya da shi ke neman mai Allah ke so ya aikata irin amalin Allah yanzu kuma Allah ke so ya da yake so shi ma ya masa ana gane magana shi yasa ke wanda mutum ya ce ana fa'idu تردد الأجر عن في الأمم يسعي الموتى على سيئاته هل الموت المتعلق كما سنة أولا سبدا لجداء البقاء من جزء العمل شيئنا نميز الله لا يجد أبوا درس بيسه يا عينك بين سابقا ده الله يقول الله أنا الجزم يرى يسيسه يا مسا shi ne yana tawadu yana nuna Allah da kai yana nuna Allah duk da haka dai ni na kanke ka لكن الإنس كانت هو الأولى لمتعدد الأمثال من الأولى ووالذي جلال النفس المطمئنة وتسلم القلوب بذكر الله على بذكر الله تسلم العقيدة بذكر الله لجزاء سكر النسوة وأن يفعل دائم الله وأن يفتح فهمين وما تبتدع عجل وما تبتدع عجل بشيء عظيم يذكر في وعده ومن تلك الفضلين سيئة باين الله تذكر مسوى الكارين مجال الشيء مثال مؤمن الجامية متفدية ولا دولة ولا مجيء الجن أبو كم دول مسلسة جديد متواشر ذلك الولاد saboda zuciya ne wadanda da wajen abu hakan hadin shayi da sauransu saboda gyaran zuciya waɗannan sai suka zama su ne imaman zikiri masu kulkiyar bayan Allah masu gyara zuciya in zikiri bai gyara zuciya ba da mahimmin gyara babu babu shi da kuma musulunci a ko da ta Qur'ani kai ka za a karba ba zikirin da shi za a karba ne amma babu iman shi ne sai abinda bai yi haka ne da la ilaha illallah muhammadur rasulullah waɗansu an ce kuskure suka ce wani wai suna Allah a jini to wanda kuma Allah ya san za ku wannan nan fassara ba da dai wai Allah ya kama ko ce wai Usman lahi ana ganewa wa man azlam min man afatar ya ayi sarku ana tuna suna da wuce sai da bai na Allah ya da lafiya da gure kaga kuma aka ce turbuci azlallahu an tufa wa yakruwa ismuhu ba wai suna a zuci ba sunan Allah Allah ke sauka sannan a makamun iman al'ummu ya ila na hukun da ilmu ke yi a makamun iman aljaran da dukkan ma la ila hukun Allah idan dukkan yanayi ne in ka da kai ko ya ga wannan sama wa Allah amfani na ila hukun Allah ba wai Allah ne ala dukkan da kuma wannan الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا لهم وهم معاد الذين آمنوا حقيقة سوى سوى يهدي إليهم أنابا أمنوا سوى هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani suka kyakkyawan aiki a alinan salafi duba lahum aljanna da ya daɗi ta tabbata gare su an tambayi manzon Allah suna son suna yin abu da yake da kulli Allah ya ƙara musu yarda yace wani balarabe ya tambaya ni suna sallama menene tuba yace shakar fil janna yasiru rakibu tahta dunya لمدته مئة عام أو كما قال ابن هذا معناه يجري أقول ذلك في شيء أشياء الجنة ما يجري أسبوع غير يجري على كشيء الشيكارة أي بإيقاع الأولى تماما سبوة جميل هذا مجرد جعلنا أمها دائم وزنها تلك أفضل من الجنة tuba aljanna mai daɗi za ta saka da wasu wasu ma'a da kyakkyawan makoma kaga ba su zama wadancan waɗanda suka zama su guddari ba wannan husnu a
Thank you. لتبلغوا على الرسول أوحينا إليك يدعوه عن الرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المتاب كذلك أرسلناك في أمة أرسلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب كذلك أرسلناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kamar yadda muka aiki waɗanda suka gabace ka na gargaɗi haka kai wa muka aike ka fi ummati cikin wata al'umma su ne mutanen makka daga nan kuma har alƙiyama ta tsaya al'ummar da ce har kalamin zambiya umamu kafin ita al'ummatai da yawa sun yi zamanin su sun wuce su ma an tura musu nasu manzanni wa Muhammad sun ba ne illa rasulun hakan ne da ya rusu a fa'in ma ta uku ne da rasulun al'akari har kalamin zambiya umamu bitattuwa alaihim allazi awhayna ilayka saboda ka biya musu wannan alqur'ani da muka maka wahayi wa hum yakfuruna bir rahman maimakon su karbi wannan sako naka sai suna cewa muhammad na kira zuwa ga kadai da allah yana cewa allah da dole amma kwanan mun ji ya karo da yanzu yana cewa allah allah yana cewa ar-rahman ar-rahman ya yi da ke da allah da fi da shi wanda ɗora inna ga allah wa kuma rahman mu ba mu san wani ramadu da ne ramadu da nan ko ya ga wani musulman kazzar na kayyashi mai da'awar cewa sunan sa rahman a yamama to yayin shi sai suka ce su ba san wani rahman da ko wani nuna sun yi da Allah amma ba su da rahman ba to tun da ba su da rahman ba ga wani nuna ar-rahman da ke da shi ne kaga ba ku da ba ka da ba yi da rahman to a kan da abubuwan suna Allah ya yi da yi a arrahmanu da ke yadda da ruwa la ilaha illallah shi ne ubangiji ya ko ba wani Allah da shi ne Allah shi ne arrahman ayyan ma kai tarau azwaru na sunayen da masu tsoron nan azwaru na ta turiya ya zaru lalzina yirfi na bi asma'i sunan yana ibnu billahi ta'ala kis'atan wa tisbina isman من أعطاها دخل الجنة قال ربنا الله يا الله يا السنة dari ba da san da ya haddace su zai shiga aljanna to kaga wannan sunayen Allah ne ar-Rahman da ba mu alkira sunan ba a garin maka ya kira su su zai amani qalu wa rahman in an ce guda ku guda da rahman to ina mun ji dai Allah amma wa hada ne ne rahman kuma wa hum bi zikri rahman wa hum kafirun su sun kafirce an bi sunan rahman din to shi ne cikin annabi da an bi wa rabbi rahman da muke shi ne wani la ilaha illa hu kuma shi kadai mai Allah shi ne Allah shi ne ar-rahman ar-rahim al-mulk wallahu la ilaha illa hu آمنوا بالشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشهد هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم تعالى الشيء الذي شئنا ينتجع دعوة أبيدي سيشي عليه توكلت أتاك نبي لنا وإليه المتاب كما wato duk mai tuba duk mai koma wurin Allah wurin da zai koma mai wannan suna ar-rahman kuma shi ne Allah shi ne sauran suna
بل لله له جميعا أهلا
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به لهم أو كل به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن القرآن سيرت به الجبال wato walau annal qur'ana walau anna qur'ani wannan alqur'ani da akwai wani qur'anin da tunda Abu Jahl ne dalilin sa ko na Abu Jahl wato ibn Sham da Abdullah ibn Abi Umayyah al-Makhzumi suka yi suka samu manzon Allah suka ya Muhammadu tunda kake kai annabi ne an mun kenan ya zo kana da girma Allah da yin magana da girma wurin ka garin nan ya matse mana tafiyar su da umarka ba wurin noma ba wurin tafiyarwa gari sai dai su fito da tsakanin garin zuwa su haɗe da suna hana da yin sai su gudu cikin dutse me zai hana ubangiji ka karo zai shi tafiyar mana tafiyar su kuma sannan a ko kuma a'a ya daɗa mana hanyoyin ruwa da za mu yi noma da za mu yi wannan ko kuma a'a ai mun ji ma mun in duwatsu ne ba mun ji annabi dawudu an wara kuma da duwatsu ba ya ji zaru an yi ma'aruwa tsaye wa alanna da yau hadida ba har bakin karfe an ba shi sarrafawa me zai hana ai in dai dawudu annabi ne ke annabi ne ko ma a wara kuma da duwatsu bari nan kawai ka ɗaga musu damu aw kutti arzihil ardi aw tusiyatu bil ardi aw kutti arzihil ardi ko kuma mun ji dan ka Sulaiman ya tayi an ce iska ta kan ɗauke shi daga garin Sham har zuwa Kabul tafiyar shekaru amma cikin yini cikin wata ɗaya zai zo ya dawo Kabul can wajen Afghanistan wurin India ya je ya dawo shi abin guduwa shahararru warwan ruwan shaha a duk safiya ɗaya zai tafiyar wata guda a yammaci ɗaya zai dawo wata guda tafiyar wata biyu yake tsakanin safi da wani me zai haka in ji annabi ne mu ma kullu abdul abdu wannan qur'ani naka ai amfani da shi kuma a nake mana ka zamu yi ruwa shan kasuwancin mu mu dawo maka cikin safiya ɗaya da yammaci ɗaya me zai hana a mana haka to da suka fadiya ta shi Abdullahi da Abi Umar da Mazuni shi da gaba Allah ya rubuta masa hukunci bayan ya tafi dan farkon sai da Ummu Salama ce in jibrin tu al-Abi Umar ya tafi Mazuni ubar su da ita to sai ya ga ta mun su cikin manzara ta fara cikin da ɗan uwan ba ta ne amma dai su da ya ci da musulunta shi da Abu Bakar da Umar da yana ya tafi sai Allah ya ba su amsa to in ban da da annabi a kuka ko kun isa ku magana Allah ya ba ku ni na san da inda Allah ya magana da Allah ya ba ku da Allah ko ne kuma gani har na shi magana Allah ya ba su amsa ya yi ku da a gaban nan ga Allah annabi ko magana sai Allah ya ko da ya ba da amsa kina Allah ke ba su amsa walau anna qur'anin ai wannan qur'ani da a ce akwai qur'anin da sun yi rasmin jibani za a iya kunciyar da zuwa su da shi an kuɗi arziki arziki ko a yanke zangon tafiyar wata guda a yi shi a safiya ɗaya ko a da a wuri ɗaya an kuɗi da mutum bauta ko kuma a tashi da mutum don sun abin da suka nuna mai zai ana kai amfani da ƙur'ani da inda yake ka taso wanda kusan yin hakimi ne gaba wanda shi wani wa'aba daga hannu jirgawa wato a ganin ku za a shi kwakwai wawa daga wajen ku za a yi dawo da kayan faransu ku sani ka taso mana shi mana yana mutattu yana shi mutattu mu tambaye ku da gaske Allah ya goma an yi kuma zai bauta tunda an ji annabi Isa ma ya da karshe to ka taso mana da ku sani to shi ne Allah ke bawa annabi hakuri yake ba ku amma da wannan Qur'ani da akwai Qur'ani wanda za a ce a tabbata biya mun da shi shi ne su da ai kuma ya ce abu ko a yanke ban da su ta tafiya wata guda a yi shi ban da ɗaya aukun yi da su bauta ko kuma ko kuma a yi magana da su ke ke lakana na da Qur'ani shi ne Qur'ani to ba wannan Qur'ani da ba wani ba amma saboda ba lallai ne musu imani ba ban ka ga ba haka ba ne billahi amru jami'a dukkan mamayi na Allah ne hakan ba zai iya ba da yaƙini in an yi za su yi in ba su zulun da kuma ba ya aiki hana ta su sai kuma ba ta yi a halakar su zan yi mai amini afalan ne asin lazina amini shin yalla masu imani kan ba su kai martaba ba su kai matsayin ne da yaƙini a zuci ba suka ɗaya wannan cewa yanzu suka tabbatar domin al'ilmin yaƙini shi ke ba da la'arsu ne haƙi in dai kana da yaƙini ka abu ka zai nuna kan da aka fi a yanzu da shi ne yaƙin shi ne yaƙi shi ya sa ya aka nan ne ajin da zina amanu shin bai bayyana ilimi ne yaƙini ga masu da masu imani sun san cewa Allah ya sha ƙulƙar da Allah ya ga dama lahadar namu jami'an da ya ce da ita ce ba ko ko da mutuwa ko ya san wala yalu alladhina kafaru tusibuhum bima sanahu qari'atun wannan kafirai ba za su gushe ba ko da yaushe saboda mugun aikin su wato bala'i na sauko musu lokaci lokaci kamar yadda ya sauka tsawa ya sauka ma'arfar dan uwan labidin ibn asam wani muka faɗa wanda ya zo ya ce mutumin ta da shafin ayoyi da yanzu jeriya in annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam shi ne zai gari wannan tsari to annabi ya ce wannan na Allah ne shi zai faɗi da ya dama to sai yana nuna wani cewa zan ga shi da gida yana shi magana ka zo ki ka afka wani ya ta'addasa rayuwar nan kuma a cikin wannan yanayi na wata sauri ta halaka shi to shi ne ba za su kushe ba haka zai rika faruwa da su ko wanda ta ce masa ya tura kafin kuma da wa'azi yake shi ma haka ya faru da shi ko wani da ya tafi da suna kuma a ilahi da mufahadin abu sirjan shi ma ko wanda a cikin da wanda in ya faru to a auka hudu ƙariban min dari ko kuma tsawar ko azabar su sauka kusa da garinsu ko kuma kai ta hudu ƙariban min dari kana ta faɗaɗa daular ta hatta ciyo zama da zuwa kusa kusa da garin Makka kafin fatu Makka hatta ya ce wa Allah wa Allah ya hana fatu Makka kafin dan da Allah zai baka nasara ka zo shi Makka din gurgu hatta Allah ya cika maka alƙawarin ka har ka zo kana cewa alhamdulillah wahda anjaba wahda wa nasara abda wahda mal ahzab wahda la shirka lahu wa la shirka lahu hatta ya cewa billah inna Allah da ya Allah la yuhibbu al-mi'ad baya saba alƙawari
ولو أردتم بأيكم قول لجعلنكم الذين كفروا ثم أنتم فكيف تعلمون ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم عبدتهم فكيف كان عقاب ba kanka aka fara izgilanci wa annabawa ba ya rasulullahi kai hakuri kafin kai ma duk annabi ba taɓa turo yin annabi ba face kafiran sun masa izgilanci da haka wannan wargi da izgilanci da suke kai hakuri wala kada ne ba su zuwa irsulin an yi izgilanci wa manzanni mun kabli ka tafi kai mun kabli ka famlai ki famlai ki mun kabli ka bari sun mata su sai na jinkirtar makajirai wato na ba su jinkiri su ci gaba da kafin su su gaba da abin da ga dama inna allaha da yuni lillahi hatta ila asabar min yasbutu alamma kana zalika kala qawluhu ta'ala وكذلك عبد ربك إذا أتى القرى وهي ظالمة إن أتوا أجر شديد وقال فتاة ألا يكن ذلك بالإيمان مع الظالم كاذب ko ma zalimin ko da ba zalimin yana zalimin jama'a Allah ya ba shi jinkiri har sai in ya kama shi ya dauke shi to nan ba sai ya kwaci shi daga dankar Allah ba inna bashara fi barashidi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗin Allah cikin suratul Hud alaihi salam wa kadhalika abdu rabbika haka kawo da yake da yake da alƙura in ya kama alƙabi ya zalimin ko ya zalimin inna abdu sani kamun ubangijinka alimu shaikan wuri ne rasabi kuma mai tsanani samu laifi yadda suka taɓa da sun kifta waɗannan kafirai sun ma a kafin daga baya kama su wanda ba su kai kiri wa manzanni su ma wannan haka haka da musu jinkiri har sai ran da na kama su a bagar mun ka maka su a fatar da ta da ya ka duba ka gani ya samu na yawan zuwa wato ya dakuna ya faru da kafiran annabacin da da annabi ne har zuwa lokacin annabi ne har zuwa lokacin da Allah da wasan to su ma haka suka wasu
Thank you. أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله أفمن هو قائم على فما له من هاد كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل ومن يضل الله ومن يضل الله فما له من هذا أفمن هو قائم شيء آه ala kulli nafsin bima kasabat ashe Allah ba shi ya kamata su ji tsoro ba su daina wannan wanzi wanda yake ɗema kowace rai yana ƙididdige abin da suke aikatawa kuma zai masa sakamako a kai irin wannan Allah ba shi ya kamata su tsoron shi su kuma kaɗaita shi ba ba da alumin lahi shirata ne ba su ji tsoronsa sai ya suna haɗa maka tarayya subhanahu wa ta'ala da gumaka in suna labbaika suna labbaika Allahumma labbai labbaika la sharika laka illa sharikul huwa laka tamliku huwa ma malakaka wai Allah ko su aikin hajji Allah mu amsa kiran ka na aikin hajji ba ka da wani shariki sai sharikin da yake naka ne kai ka za ka yi da wai huwa ma tamliku huwa ma malakaka ko kuma da gidan ba shi wani ke ba a'udhu billahi wa ja'alna lillahi shuraka ka gaya ku sannan ku jira kuma a kan ku jira su da ji suwa ne ne sun da zama shura ta ulla da abubu billah su gwamnatin sa ko a kafa ko a sama suwa ne ne ina su da ku jira su sannan ku jira su ne su idan musulmi suna addu'a suna ya Allah ya Allah su kuma suna kiran nasu Allah ya Allah ya Allah wai tabbatan Allah ne in musulmi suna ya mannanu ya mannanu irin musulmi suna ya aziz ya aziz su ko suna cewa Allah su dinki ya uzza ya uzza idan suna ya wannan ya wannan su ko suna cewa wala ta sai ta kofa har wanda aka ci wanda da yayi aka ji talibin wa inda aka ji inda uzza ta ce yayi da yana uzza subhanaka la subhana inni ra'aytu ma ahana yana uzza ni da zan ce subhanahu da zan ce kufrani ka na ta da ce ni ba na karfi ku bare na je da Allah ya ladanta to sannu ku kira su ku kira alloli in su izo su amsa su ce suna da musharaka da Allah a halittar sama ko a halittar ma ashhadu khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntu muttaqizal mujrimina abada Allah ce lokacin da na halitta sammai da ƙarfi ba wai zuwa ne ba su zama suna wurin suna gani na halitta ba ba ba su da ba ba su da ba to sai da wani shirka wa Allah mamnun kuran an tunabbi'u bima la ya'lamu fil ko kuna ganin za ku ba wa Allah labarin wani abin da bai sani ba a bayan kama cewa shi ne kan yana da shariki ba amma ku ko san aka yi shi ne an bi zahirin min al-qawl ko kuma da ƙoƙarin nan da shi dan su yi da min da kafaru mafi wannan ba wannan bane ba haka bane sai dai kai an kawata wa kafirai makircin su ko makirci shi ne kafirci an kawata musu makircin su wato haɗa wa Allah tarayya da suke wato shi ɗan da ya kawata musu ko kuma a duk da ya da kaddaran Allah ya kawata musu wannan abin da suke wa sabtu an sabili a nan wato alhamdulillah al-azbariyat da shi da kitabi suna karantawa wa wa sittu al-sabili wasittu da rufe a kan sabi an kasar kenan a kan baitul yin bina an al-majhul kenan wato ya zama an gina shi kan majhul wanda baitul yana amma wasittu an kawai in kuma wasattu ya da sauran malaman kira ke karantawa wasattu an sabili wato sun kyau bayan Allah gaba da hanya madaidaiciya rufin na wanda Allah ya zama ba ma da wuri na da wata kawo masa shi da yawon shi da shi ba masu neman jirgin a bayan walana shi rufin da hannu mun jaɓa za su sa ɗin da musu gaba ɗaya da kuma mamuridai da wanda suke mukaddame a ciki da masu yi ilaji shi ya musu dini insha Allah Allah mana gafara gidan mu da gidan iyayen mu da iyayen mu da kashanin jadai Allah ya gidan mu da gafara ta da wajen
da wahala da nafi da rashin suna mulmalin da اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله 嗯。